بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على نبي الكريم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu zuwa ga wannan yammaci na Alkamis daren Juma'a ashirin da bakwai ga watan Rajab shekarar hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya domin ci gaba da darasin mucin wannan littafi mai suna almasailul fiqhiyya lil madaris al-islamiyya at-tarfu sani wallafar abu ibrahim dr zubair abubakar madaki bauchi nigeria allah ya saka masa da alkhairi kahun mu ci gaba da darasi ci wannan littafi namu akwai wata tambaya da aka yi mun wancan mako dab da za mu shiga sallah kuma kai amma ban ba da amsa cikakkiya ba mai tambaya ya ce yana so a yi bayanin bayan mun yi bayanin daga cikin sabubban da ya janyo hauhawan farashi ko yake janyo hauhawan farashi akwai al'adan nan da daddiya ta sayan kayan abinci a adana a ɓoye shi a tsare wannan abincin don ya karanci a kasuwa farashin sai hau sannan a fitar ana saidawa wannan ɗabi'a ta yi tikar mu ambata wannan daga cikin sabubba na zahiri waɗanda suke janyowa hauhawan farashi muka yi bayanin cewa yin wannan aikin na itikari haramun ne addinin musulunci mai yin sa ya cancanci zilla da hukuba a nan duniya da fishin Allah a lahira mu ba komai yake sa ake wannan itikarin ba face tsananin san kai mutum nuna tsananin san kansa da kwaɗayin abun duniya zai sai kayan da arha na abinci sannan ya tara ya ɓoye har sai farashi ya hauhawa sannan ya sayar don ya ƙuntatawa bayan Allah saboda mummunan niyya. To duka dai mun yi bayani cikin darasi da ya wuce a cikin tattaunawar mu cewa yin hakan hadisai da dama sun yi bayani. Wai hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya ajiye abinci ya ɓoye a sama da kwana kwana 40 man ihtakara ta'ama 40 laylatan duk wanda ya ɓoye abinci kwana 40 darare 40 faƙadi bari amin Allah wa bari Allahu minhu haƙiƙa ya baranta daga Allah kuma Allah ma ya baranta daga gare shi Imam Ahmad fit da wannan hadisi to daga ci abin da ya da bangaren tambayar shine yace ayi bayanin menene abin da ajiye shi ba zai zama laifi ba ko ku a wani yanayi ne idan mutum ya sai abinci ya adana ba zai shiga wannan la'ana ko wannan fishi na Allah ta'ala ba to shine zan karanto karishin wannan tambaya insha Allah ina fata mai tambayar yana nan yana nan ko ko ka manta ne yawa to za mu so tambayar ne cikin littafi mai suna fiqhul mu'amalat bi kalami Dr. Muhammad Aliyu Sabuni eh al-fiqhu shari al-muyassar fi dawal kitabi wa sunna fiqhul mu'amalat to yace mata ya kunu itikaru muharraman yaushe ne ne itikari yake zama haramun ina ji shine tambayar ko yaushe ne ba haramun ba yace wal itikaru muharram huwa huwa itikaru alladhi tatawaffaru fihi al-umur al-atiya itikari wanda yake haramun shine wanda ya cika sharuɗan nan masu zuwa wanda bai shiga ci ba to shi ba haramun bane na farko awwalan na farko yace an yakuna shi al-muhtakaru fadilan an hajatihi ya kasance abinda mutun ya boye ya wuce buƙatarsa wa hajati alihi wa iyalihi da kuma buƙatar iyalansa da jama'arsa limuddati sanatin kamila na tsawon shekara cikakkiya ma'ana mutum ya ɓoye abin da ya wuce buƙatarsa da na iyalinsa ko jama'arsa sama da shekara saboda manzo sallama bai hana musulmi ya ajiye abincinsa da na iyalinsa ba na tsawon shekara guda saboda buƙatarsa da yake ga haka babu laifi manzo sallama shi da kansa yana yin haka yakan ajiye abinci na shekara saboda ya bayanin halacci to amma duk abin da ya wuce haka to wannan itikari na shiga ciki mutum ya ajiye abincin da ya wuce buƙatarsa na shekara musamman ma idan ya kasance manufar shine babbar manufan da ta sa ya haka shine dan farashi ya hawa ya fitar ya sayar asani na biyu an yantadira alwaqata alladhi taglu fihi silau mutun ya ajiye kayan yana jiran lokacin da farashin wannan kayan zai yi tsada sosai zai hauhawa liyabi amma takarahu bi saman alfahishi dan ya sayar da abin da ya boye da kuɗi mai muni mai yawa lihayatin nas fi zalika alwaqti ilayhi saboda mutane a wannan lokacin suna tsananin bukata ya sayan ya ajiye amma ya ƙi sayarwa sai san da farashi ya yawa sosai ya daidaici lokacin da mutane suke tsananin bukatar kayan ya ce to a lokacin shi zai saida yanzu ba zai muke fuskanta ba mafi yawan masu wannan tanadin babbar target na shi ne watan ramadana yanzu babban burin shi ne watan azumi musamman abin da ya shafi siga da kayan abinci da sauransu ana tsananin bukata to yanzu haka shi ya ɓoye madadin ya fitar ya sayar a yanzu ko kafin yanzu a'a yana dakon wani lokaci ne can gaba sanda mutane suke tsananin bukata to a lokacin zai fitar to irin wannan niyya ma haramun ne mutum ya haka an gane ko yawwa a asalisu na uku an yakuna al-ihtikaru fil waqti al-asibi ya kasance ɓoye abincin ya zama a lokaci ne na wahala alladhi yahtaju nasu fihi ilaihi hajatun shadida wanda mutane suke da bukata suke da tsananin bukata kamar yanzu ana tsananin bukata kuma bai cire ya saida ba min at'ami na daga abinci ana bukata yanzu ko wasiyabi da tufafi waddawa'i da magunguna wa nawiha da makamantansu kamar siminti kayan rufi duk abin da ake bukata mutum sai ya ajiye lokacin tsananin bukatar bai sayar ba falau kanat hadhihi al-ashya'u mimma la hatajun nasu ilai yau da a ce waɗannan abubuwan da mutum ya ajiye mutane ba su da bukata gare shi fa inna zalika la yu'addu itikara wannan ba za a irga shi itikari ba haisu la darara yaqau 'ala nas saboda mutane ba za su cutu ba yanzu akwai abin da dan mutum ya ajiye ba za a damu ba irin su riɗi ko anan mu riɗi ba mu dauke shi abincin da zamu ci ba dan ka ajiye riɗinka har yayi kai duk lokacin da zai tsada wannan ba za a damu da shi ba an gane wannan ko misali na bayar duk abin da ya zama na al'umma bata damu da shi ba ko ka ajiye ba a damu ba to wannan ba wata matsala dan mutum ya ajiye yace tanbihun ga fadakarwa idan idza idashtara insanun mawaddin gida'iyya mutanawwi'a bi da tijarati wal istimari idan mutum ya sayi abubuwan abinci daban-daban da niyyar kasuwanci don ya samu riba mutum ya sayi dawa gero masara da sauransu da niyyar kasuwa yana da jarinsa sai ya sara don ya sai da samu riba sun magala samanu hawar tafa a kasiran sannan sai farashin ya yi sama ya hauhawa sosai kai arkomi ne ka saba ka sara ka aunar ka saya ka sayar to da ka saya yana gurinka sai farashi yayi yawa sosai wa ba'aha ya sai da shi bi sirri halha bi sirri halhabi da kudin sa na wannan lokacin ka sayar ka sara ka sayar fala yu'addu hadha itikaran wannan ba za shi ka itikari ba dama sana'an ka ka sara ka sayar ne to da ka sara a lokacin kuma sai aka dace kudi ya hau sai ka sayar a lokacin wannan ba matsala yawwa saboda shi bai ɓoye da niyan yi tsadan ba ya sara ne kuma Allah da ikonsa sai ya hau to kaga wannan riba Allah ya bashi yawwa kawai abin yayi karanci ne ko an rasa shi a kasuwa sai farashi ya hau kai kwa kana da shi sai ka fitar ka sayar ka ci riba wannan babu laifi fala da kullu hada fi hukumul mutakiri wannan ba zai shiga hukunci itikari ba mun gane me yake nufi anan ba zuwa kai kasuwa kai ta bi ka siyo ka tara ka boye ba dama sana'ar ka ne kana sayan gero ka sayar dawa ka sayar ka saya yana so ɗinka sai aka dace farashi sai hau saboda babu shi da yawa sai ka cire ka sayar ka cire ba wannan babu laifi sai ce wanne tulaha ta'asirun kabirun fi amalil insan niyya tana da tasiri mai girma a aikin ɗan adam kai niyyar ka dan kasuwa ne kana arkomi ka sayo sai ya tashi sai ka sayar ka cire ba ba komai ba daidai ne da wanda zai sayan dama da niyyar ɓoye sai lokacin tsananin bukata zai cire ba faman kana qasduhul idrar bin nas duk wanda manufarsa ta sayan abinci shine dan ya cutar da mutane aqabahu Allahu ala niyyatihi Allah zai masa hukuba bisa mummunan niyyarsa wa man kana gayatuhu naf'ul muslimin wanda kuma manufarsa shine an fada musulmai jazahu Allahu afdal jaza Allah zai mai kyakkyawan sakamako wallahu ya'lamul mufsida minal muslihi Allah ya san masu barna mai barna daga wanda yake mai kyautatawa Allah ya sani niyya Allah yake dubawa daka ba hana kai sarin kaya in yi daraja ka sayar ka ci riba ba abinda aka hana shine ka sayan ka boye ana buƙatar ka ki sayarwa kai target din wani lokaci na tsananin buƙata a ce lokacin zaka saida wannan shine haramu yace hukumu man manita karan natija min ardihi hukuncin wanda ya adana abin da ya samu a gonarsa yanzu nan manomi ne da ya noma kayansa sai ya ajiye me hukuncinsa shi kuma ya ce ka zalika layu addumo ta kiran hakanan ba za a kirga mutum a matsayin mai itikari ba man habasa gallata ardi wanda ya ajiye amfanin gonarsa kai ne ka noma shinkafa kasan buhu ɗari buhu hamsin sai ka ƙi ka sayan lokacin kaka'a sai ka ajiye abinka wannan ba itikari bane ba min alqami na daga alkama aw alhabbi ko dai tsaba shinkafa ko dawa ko gero kai ka noma abinka ba na mutane ka je ka sai a kasuwanni ka boye ba naka ne ba kai niyan saidawa ba ka aje kayanka aw gaire ma ko wani abun ma da ba wannan ba wani abincin daban liyabi'ahu fil waqtil manasib dan ya sayar a lokacin da ya dace yanzu wani manomin zai aje amfaninsa ba zai fitar ba sai damuna ta yi kusa sai ya sayar ya biya girbi ya biya sassabe ya sai taki ya yi ɗawainiyar noman wannan shekara kaga lokacin shi a lokacin ya dace ya sai da abinsa kuma dama nasa ne ya noma ko ku yana da wata hidima a gabansa zai aurar da ‘yarsa ko zai wata hidima sai ajiye abincinsa nomansa na gona sai lokacin da buƙatarsa ta taso sai ya ɗaga ya sayar wannan duka ba itikari ba ne kana tare da mugu? sai ka aje amfaninka da ka noma sai san da buƙatar ka ta taso sai ka sayar ta wannan ba yi tikari ba ne li'annahu khalisu haqqahu dan wannan tsantsan hakkinka ne ba kayan kowa ka sayo ba wala yata'allaq bihi haqqu hadin minan nas bai ta'allaka da haƙƙin wani ba naka ne ka ajiye ka noma ka ajiye fa idza asara zaituna fi shita in ya matse man zaitun a lokacin sanyi wa tarakahu ya ajiye ila saifi zuwa lokacin zafi liyabiyahu dan ya sai da shi wannan kayansa ne li'anna samanahu fi sayfi agala domin farashin a lokacin sanyi yafi yawa wala haraja ba komai misali ka noma gyadarka sai ka ajiye ta sai ka duba sanda man gyada ke tsada sai aka matse maka mai sai ka sayar sanda man gyada ke tsada sai ka ci riba yayi daraja babu laifi inna mahtakara alladhi yushtara ta'amun nasi bi rakasin innamal mutakiru shi mai itikari shine wanda zai sai abincin mutane da arha ya je kasuwanni ya ta sayewa kauyuka ya ta saya wa yatrukuhu li yagalu wa thamanuhu sai ya boye sai farashi ya hau wa yastaghalla bi hajatin nas ya ci moriyar bukatar mutane sanda ake tsananin bukata shi lokaci riba sake yanzu akwai wanda aka ce ya sai bukunan siga tun suna 31 rana aka bada labarinsa wai suna nan har yanzu bai sayar ba da aka yi lissafi aka ce a yanzu ribar da zai samu in ya sayar zai san miliyan 82 amma har yanzu suna je sai lokacin azumi mana to kaga irin wannan na bashi lafiya ma to ya taimaka ya sayar mana ya huta kila masa addu'a na ga labarin Allah ya sauwaƙe to ka duba ga irin wannan rashin tausayi ka sai kaya dubu talatin yanzu ya kai kusan dubu saba'in da wani abu har yanzu ba a yi niyan sayarwa ba to kaga wannan shine hakikanin masu wanda ake magana a kansu sun sai kayan sun ɓoye sai su ci ribar buƙatar mutane musamman ramadan saboda an fi tsananin buƙatar abubuwa na abinci to wannan shine mai itikari fa hadha huwa al-lissul makir yace wannan shine dan fashi makiri fi sawbil bai a cikin sutura na mai sai da kaya wa tajirul mahir dan kasuwa kuma makiri kaga wannan bai halatta ba ce sai ka ci ribar buƙatar jama'a kai ita kake so ka gallaza musu wannan bai dace ba na fata mun gane wannan ko amma amfanin gonanka ka ajiye sanda buƙatarka sanda ya dace kaga kana buƙata ka sayar ko ka kai ɗan kasuwa ne kai sari ka ɗaga ka sayar ka ci riba ba ka ɓoye ana buƙata ka ƙi sayarwa ba wannan duka ba itikari ba ne ina fata amsa ta fita ko wallahu alam Allah fahimtar da masu wannan aiki ya sanya tausayi cikin zukatansu ya kawo mana sauƙi baki ɗaya to sai mu ci gaba cikin littafin satin da ya wuce mun tsaya ƙarshen babi na farko na sallan taɗawwa'i ko? Yau za mu shiga salatul jama'ati sallar jam'i, amma wannan mun karanta a wancan littafin sai dai za mu sake binsa. Mada ce, salatul jama'ati wajibatun fi salawatil kams, sallar jam'i wajibi ne a cikin salloli guda biyar. Wajibi ne mutum ya zo jam'i ya yi sallah dukan salloli guda biyar. Asuba, a zahar, la'asar, magariba, isha'i. wajibi ne wannan shine ra'ayin wasu malama wasu malama suna ganin sallar jam'i ba wajibi bane sunna ce muakkada ma'ana sunna ce mai ƙarfi musamman cikin masaba ta malikiya imam malik ibn anas Allah ya masa rahama a cikin masabarsa sallar jam'i sunna ce muakkada amma ba wajibi bane ba dalili kuwa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace salatul jama'ati tafdalu salatal fadl bi 27 daraja sallar jami'i ta fi falala akan sallar mutum shi daya da darajar lada 27 da aka ce tafi wannan lafazin yana ashe sallar mutum shi daya mata yi sai dai bata kai wanda ya jami'i bane falala shine fiqhun da suka ce anan wanda suka ce wajibi ne kuma sun kafa hujja da aya Allah ta'ala ya ce warka'u ma'ar raki'in ku yi ruku tare da masu yi ruku ma na ku yi sallah tare da masu yin sallah kuma ga hadisai da dama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu wata rana yayi niyyar ya sa a kira sallah a tada iqama sai umarci wani ya limanci a mutane yayi niyyar haka ko sai ya sa wani ya mutane limanci yace ni kuma sai na tafi da wasu jama'a dauke da dami na idan muna na itace mu je gidajen wanda ba sa zuwa jam'i mu kona gidajen manzo sallama yayi niyyar ya haka a wata ruwa aka ce in ba don yara ƙanana da tsofi da mata ba da sai ya je ya yi wannan aikin ya ƙona wanda ba sa zuwa sallah ya ƙona musu gidajensu ya kunna gobara a gidajensu to akan wannan malama suka ce ai in ba wajibi aka bari ba manzala ba zai niyyar wannan horo mai tsananin ba an gane wannan ko har ya niyyar ya je ya ƙona gidajen mutane wanda ba sa zuwa jam'i ya nuna ashe abin da suka bari wajibi ne sannan sun kafa dalili da hadisin makawan nan ko wanda ya zo ya ce ya manzan Allah ya ce ya koka manzan Allah sallama ya ce gidansa yana da nisa da masallaci kuma ga shi makaho ne bai da ɗan jagora ya nemi a yi masa uzuri ya rika sallah a gida manzan Allah ya ce an ba shi dama har ya juya manzan Allah sai ya ce a kira shi aka kira shi ya ce hal tasmawun nida shin kana jiwa kiran sallah daga gidanka ya ce na'am eh ya ce to fa aje ka amsa ma'ana dole sai ka zo ka yi sallah a masallaci sannan an samu wani hadisi da manzo Allah ya ce man sami'a nidaa falam yusalli falam ya'ti fala salata lahu illa min udhrin duk wanda ya jiyo kiran sallah amma bai zo masallaci yayi sallah a jam'i ba to ba shi da sallah sai fa in yana da uzuri to dalilin wannan suka ce sallar jam'i wajibi ne wallahu a'lam alayi halin dai bai kamata a san musulmi yana zama a gida baya zuwa sallah cikin jama'a ba wayya faridatun alal rijali dunan nisa ita sallar jam'i farilla ne akan maza banda mata ita mace ba kallafa mata zuwa masallaci ba duk da cewa kuma zuwa masallacin ya halatta manzo sallama yace la tamna'u ima allahi masajidallahi kar ku hana ku yanjin Allah mata zuwa dakunan Allah wani hadisi yace idza sta'adana imra'atu ahadukum ila salati fala yamna'aha idan matan ɗayan ku idan matar ɗayan ku ta nemi izinin sa cewa za ta je masallaci kar ya hana ta kar ya hana ta sai fa idan akwai wani abu da ake jin tsoro wata illa ko wata mafsada da za ta faru to anan kan a iya hanawa wa fadluha azimun falalar sallar jami'i tana da girma da annaha sha'iratun min sha'iril islam domin ta sallacin jami'i alama ce daga cikin manya-manyan alamomi na addinin musulunci babu wata alama mafi bayyana ta addinin musulunci fiye da sallah a masallatai ita ne ibada da kullum ake maimaitawa sau biyar a rana sai mutane sun taru sun yi sallah sun fita babbar alama daga cikin alamun addinin musulunci shine sallar jami'i tana daga shi kaga idi sai shekara ko juma'a sai mako aikin hajji sai sai wanda ya samu iko a shekara zai to amma sallar jami'i kan kullu yawmin ne ana yi ita ne babbar alama daga cikin alamun addinin musulunci garin da kaje inda na musulmai ne za ga ana sallah za ga masallatai wani gu a bakin ai musalla wani gu ginan ne alamar cewa wannan gari gari ne na musulmai babbar alama ce ta musulunci sallaci jami wa annaha tabdulu ala salati al-fard bi sab'in aw khamsin wa 20 darajatan kuma ita sallar jami tana da fifiko a kayan sallar mutum shi daya da daraja 27 ko 25 tana tana da fifiko tafi sallar mutum shi daya da daraja ashirin da bakwai a wata ruwaya ashirin da biyar. Wata rana Abdullahi ɗan Umar Allah ya ƙara musu yarda, ya yi baƙo, saboda ɗawainiyar wannan baƙo har ya makara bai samu sallah a masallacin manzala salalai sallan ba, an yi sallah isha an gama. Ya kewaya cikin garin Madina yana ta neman ko zai dace ya san masallacin da ba a yi jam'i ba don ya samu jam'i, amma ya samu duka masallatai an idar da sallah an rufe masallatai da ya dawo gida sai ya rika yin sallar isha yayi yayi sallama yayi sallama sai da ya sallar isha sau 27 wai burinsa ko zai samu irin ladan da ake samu a jami'i sau 27 yana sallar isha raka hudu sau 27 kaji masu kudayen lada amma irinmu ne irinmu zamanin na wani ko a jikinsa ya zo an idar kawai sai ya tasa ya tafi abinsa to shi sai da ya sau ashirin da bakwai wai ko zai riski irin ladan da ake samu a jami da ya kwanta ya mafarki Allah sai nuna masa gashi akan dokinsa yana gudu ga wasu a gabansa sai ƙurarsu yake hanguwa yana ta zaburan dokinsa ya samu ya iso su amma ya gagar isowa sai ƙurarsu yake hanguwa can sai wanda gacin tawagar ya ɗan jira shi ya wuce masa kar ma ka wahalar da dokinka ba za ka taba iso mu ba saboda mu a jam'i muka yi sallah kai kwa kai dai kai a gida kaga wannan fifiko ba sau 27 yayin sallar ba amma duk da haka bai kai wanda suka yi a jam'i ba da haka yana da kyau mu kiyaye mala yace wa takunul jama'atu bisnaini fasa'ida eh jama'a ko jam'i yana kasancewa ne yana fara daga mutane biyu i sama da shi sallar jami'i ke farawa mutane biyu i sama to amma ba a ce kawai ka jira masallaci a idan ka ce wani mu bari ma yi tamu ba tunda an ce daga mutum biyu ne a'a akwai kuma hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace salatu rajuli ma'a rajuli azka min salatihi wahdahu sallar mutum tare da wani tafi falala akan sallarsa shi daya ku yi sallah ko biyu jami'i ya fi kai kai daya wa salatuhu ma'a rajulaini aktsaru min afdalu min salatihi ma'a rajulin wahidin sallarsa da mutane biyu galiman ga su su biyu ta face shi da wani ne kawai su biyu yace fa ma kana aktsaru fa huwa ahabbu ila Allah duk abin da ya kasance yafi yawa to shi yafi soyuwa gurin Allah ma'ana a jam'i mafi lada shine wanda jama'a tafi yawa adadin yawan mutane shine adadin abin da Allah ya fi so a sallah ta jami kuma shi yasa dalilin haka yasa ba a son yawaita gina masallatai kusa da kusa a guje guda saboda in masallatai suka yi yawa ba za su na cika ba amma idan ba su da yawa ce unguwa ne tsokin anguwa a san masallaci guda ɗaya ko guda biyu a rika cika su ciki da waje da haraba to haka Allah ya kuso ba a san karkasa masallatai musamman irin gurare na musalla wanda ba maginannu ba ne kawai a bakin shago a bakin ina ne kowa ya ɗan shimfiɗa sallah ya sar ɗan itacensa na sira a yi sallah wannan ba a so so ake ku rufe shago ku gangaro a zuwa haɗa a yi jam'i a taru jama'a da yawan nan shi Allah ya fi so an gane wannan ko na'am wata durako bin ruku'i kuma ana riskar jam'i ne da riskar ruku'u ma'ana da mutum zai zo ya samu liman ya yi ruku'u an yi kabbara an yi fatiha an yi sura duka baka nan sai ka zo kasan liman bai ɗago daga ruku'u ba kai kabbara ka same shi to ka riski jam'i shi ne ma'ana wa tudraku bin ruku'u ana riskar jam'i ne da samun ruku'u amma da za ka zo kasan liman ya ɗago daga ruku'u to baka samu wannan raka'an ba baka samu raka'an ba amma ko da ta ƙarshe ne ka samu ruku'un liman ka samu jam'i idan aka yi da sallah sai ka cika ta abin da ya wuce maka an gane wannan ko saboda ana ƙulla raka'a ne da samun ruku amma ko su matsaloli warau wanda su ƙulla raka'a yana tabbata ne da yin ruku'un raka'a ta ƙullu akwai matsaloli daban wanda su idan kai ruku'u ne a nan raka'a ta kullu amma a wannan matsala ta jam'i sai an dago ne raka'a take kulluwa sai liman ya dago ne raka'a take kulluwa a wane yanayi ne raka'a ke kulluwa da yin ruku'u wanda zai tuna mana raka'a take kulluwa da yin ruku'u aqdar raka'a bi wada'i yadi ala rukbatayn dora hannu akan gwiwa a wane yanayi ne a yanayin da mutum ya bar karatu bai yi ba karatun sallah ya manta ya bayyana gun ɓoyewa ko ɓoyewa gurin bayyanawa idan ya tuna kafin ya ruku'u sai ya maimaita karatun shikenan in ku bai tuno ba sai da kai ruku'u to ka kulla raka ba za ka koma ka ce za ka sake karatu ba a wannan matsalan da ka tunkuya ka ruku'u ka ɗora hannunka a gwiwa raka ta kullu ba komawa na fata mun gane ko amma a matsalan kuma riskan jam'i a nan ko da liman ya ɗora hannu a gwiwa ya sunku ya ruku raka ba ta kullu ba sai ya ɗago ne nan ne raka ta kullu na fata mun gane ko wa yu'dharu bi tarki salati jama'atan li ha'ula'il ma'dhurina ana yin hanzari da barin sallacin jam'i ga waɗannan ma'abota uzuri akwai wasu mutane da aka musu uzuri to su ana musu hanzari ko da ba su je jam'i ba ba su da laifi a gurin Allah. Wahum su ne almaridu marar lafiya. Marar lafiya. Amma wace rashin lafiya, ko wace jinya ne za ta sa kai zaman ka karkaro jam'i? Wace rashin lafiya? Wanda za ka sha wahala ko? Ko mutum ba zai iya zuwa ba ko kwa zuwan zai zo ya sha wahala ciwon ya ƙaru ko ba zai warke da wuri ba ko ma ya fama ciwo. to ana yi magana ce alladhi talhaquhu mashaqqatu idza dhahaba ilaiha wanda tsanani da wahala zai same shi in yace zai je jami zaka sha wahala ko da mutum zai je din amma zai sha wahala sosai to wannan ya halatta ya zauna a gida yayi sallah to idan ka zauna a gidan kuma ga gidanka ga masallaci kana jiyewa kiran sallah kana jin duk abin da ake zaka bi shi daga masallaci ne ko taka zaka yi saboda baka da lafiya za a bi daga masallaci ba za ka bi liman daga gida ba eh ba a bin liman daga gida ba a bin liman daga gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata li jaril masjidi illa fil masjidi babu sallah ga makwabcin masallaci sai dai a masallaci ma'ana sai ka zo masallaci ko daga shago ba akwai 'yan kasuwan da kawai shi yana ganin kar ya taho kan ya koma ciniki ya wuce kawai sai ya shimfida sallah yasa yana jiwa daga can babu sallah ko daga gida kana jin lasfika kana bin sallah babu sallah babbar matsalan da mutum zai samu in an samu rafkanwa ya za ka kai ka gyara sallah ko kuwa sauti ya katse aka ɗauke wuta ya za ka yi taka ba abin jam'i daga wani waje sai an zo masallaci shi ne zance mafi inganci to amma shi marar lafiya haƙƙinsa ko da bai zo masallacin ba ya yi sallarsa a gida saboda rashin lafiya Allah zai ba shi cikakken ladan jam'i idan har ya saba dama sanda kake da lafiya kana zuwa jam'i yanzu da Allah ɗora ma jinya ka kasa zuwa kana gida kana sallarka amma Allah zai baka ladan jam'i cikakke akwai hadisi akan haka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza marida al-abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sayhan idan bawa ya rashin lafiya ko yayi tafiya za a rubuta masa irin ladan abin da ya saba aikatawa a lokacin da yake da lafiya yana mazauni to da haka marar lafiya kare ta da hankalinsa ya ce sai ya bi jam'i daga gida ka yi sallarka kawai ai mun karanta a babun sallar marar lafiya ko ko a zaune ne ko a kwance ne ko a rigingina kowane yanayi zai yi sallah wal mudafi'u lil bawli aw al qa'iti daga cikin mutanen da aka yi wa handari a wajen barin jam'i shine mutumin da wato a fitsari ko bayan gida ya matse shi an tada sallah kuma sai bayan gida ya matsa ka cikin ka ya murda ko wani abu ya faru sai ka tafi ban daki kan ka gama ka fito an idan da sallah wannan ma yi mutum uzuri an fahimta ko saboda ba a yadda ka shigo sallah alhali kana da matsuwa ba cikin ka ya ɓaci kuma ka zo sallah ka ce kai sai an idar ka fita ai za ka takura kanka kila ma kuma alwalan ma ta kare kana cikin yin sallah yin ku cikin ɓacin ya yi ɓaci ma kila kawai ya fito ma ba shiri yauwa kaga lamari kuma ya bashi da haka da yin mutum yana da matsuwa ya je ya biya bukatarsa sannan ya zo sallah saboda ya zo cikin nutsuwa ko da za ka rasa jam'i gara ka je ka biya bukatar ka inda ya kama su sannan ka zo ka yi sallah daga baya wa huduru ta'ami huwa ja'i'un haka nan wanda daga shi wanda aka yi wa uzuri wajen halartar jam'i halartowar abinci alhali mutum yana tsananin jin yunwa mutum yana tsananin jin yawa kuma ga abinci an kawo an gama to nan ma ba laifi don ya zanna ya ci abincinsa sannan zo daga baya ya sallah ko da ya rasa jami'in a dalilin zama ya ci abinci in dai yana tsananin jin yunwa ne babu laifi saboda hakan zai sa ka samu nutsuwa kar ka zo kana sallar kuma kana tunanin abinci a gefe to nan ma an samu hadisin manzo Allah ya ce la salata bi hadarati ta'amin wala huwa yudafiu laka basal babu sallah yanda aka halarto da abinci ga mai tsananin jin yunwa abinci ya sauka an kawo ko da bai san kudin da zai saya ba yanzu ya san kudin ya saya kuma ga lokaci yayi kuma shine madadin da yasa ake sallah da ne su rika kiyayewa kar ana kiran sallah kawai a shiga wannan kuskure ne a rika bada tazara tsakanin kiran sallah da shiga sallah ta yanda mai cin abinci ma zai kammala mai uzuri zai karasa amma ce ana kiran sallah ko kace lasfika bai kuma a fara Allahu akbar Allahu akbar wannan babu hikima ka kira mutum bai zo ba kuma ka tada sallah wannan kuskure ne gaskiya sai a saka lokaci dan sallah karfe 1 za a shiga sai a kira ɗaya saura minti 10 kaga tsakanin minti 10 nan ko abinci mutum yake ci insha Allah zai iya kammalawa mai zuwa ya kama ruwa zai kama ruwa har ma zo ya samu nafila wal baradu wal mataru aw rihu wa ghayruha hakanan daga cikin uzuri ma'abota uzuri ga barin jam'i wal baradu da kuma tsananin sanyi eh tsananin sanyi mai yawa ba fa irin namu na nan ba ɗarin mu na nan ba zai hana zuwa masallaci ko zai hana ai bai hana fita kasuwa ba ko bai hana zuwa hidima ba to irin wannan sanyin ba zai hana zuwa jam'i ba ko kusa wannan bai kai ya hana zuwa jam'i ba amma idan sanyin yayi yawa musamman ƙasashe da ƙanƙara take zuba kaga wannan bayan da za mu haka fito ko ka je wata ƙasa misali sai ga sanyi ƙanƙara tana zuba to ba maganan cewa za ka fita sallah masallaci sai kai zaman ka a gida kai sallah saboda sanyin yayi tsanani zai cutar da kai in kace za ka fita yawa wal mataru da kuma ruwa mai yawa ruwan sama mai yawa asuba ta yi ko a zahar sai ga ruwa yana ta zuwa ruwa yana ta zuba mai yawa to nan ma amma uzuri ka zauna a gida kai sallah ke sa hatta lada ne ana ruwa mai yawa ba ce ya ce hayya ala sala ba in ya kiran sallah sai ya ce ala sallu fi rihal sallu fil rihal ku yi sallah a gida ku yi sallah a gida shine abin da ake faɗa ana ruwan sama amma ga ana zabga ruwa shi dama ya sa ruwan ya tare shi anan sai ka jana hayya ala sala sai ya za ta ho wani hanyar da zai zo ma daga can gun da ruwa ya cika ba hanya kuma kana ya taho ta ina zai zo sai ka ce ku yi sallah a gida kawai a dai kira ne don a tuna mutane lokacin sallah amma ba don a taho ba to ruwan sama ma uzuri ne da zai hana zuwa sallar jami ko da sallar juma'a ne kuwa in ana ruwa lokacin juma'a ya halatta ka zauna a gida ka yi sallarka raka nawa za ka yi a gida ran juma'a ba bi ba bi fa ke a masallacin fa yawwa hudu za ka yi ko madadinta a zahar za ka yi haka ne yaro ya faɗi gaskiya warihu da kuma iska awai ruhu ko iska awai rihu ko iska lokacin jami'i yayi kuma ga iska irin guguwan nan ta taso ko irin iska mai duhun nan da ake da kuma ga lokacin sallah yayi kila gaban ka ma baka gani irin wannan iskar fitowa hatsari ne ba ko da kafa ne sai wani kwano ya zo ya buge ka ko wani itace ba a fitowa garajen fita na iska ko abin hawa ne kana iska ta taso ne guri ka faka sai ka je kai karo ko ka wani abu ya bige ka to da kai dana iska ma ya halatta ka zauna a gida ka yi sallah a gida wannan duka uzuri ne wa gairuha da wasunsu kamar me kuma ya faɗi rashin lafiya ya faɗi matsuwa na bayan gida ko fitsari ya faɗi kawowa abinci ga mai jin yunwa sanyi mai yawa ruwan sama mai yawa iska mai tsanani sai ya ce wa gairuha da wasunsu kamar me za a ƙara misalan kamar kafiyu babu lafiya an sa doka an ce kowa zauna a gida babu babu lafiya gari ba lafiya Allah ya sauwaje amma ba ka ce ai za a hana mu sallah ai ba isa ba ai za a tauye mana haki in ka fito aka jefa ka hilok zaka je ka gane kuran ka kuwa ai ta doka ba a mata garaje ko zaman ka lafiya ka bi doka ka zauna lafiya to aka ce an sa doka sai a kiyaye ai sallah a gida ko ko inda daman da za a haɗa salloli biyu lokacinsu yana da alaƙa sai a haɗa sallah sai a tafi gida kamar irin magariba da ishan nan da muka ta yi zamanin corona da lokacin boko haram Allah tsare mu Allah kiyaye zaman lafiya ya komai wallahi wal kaufu da tsoro min ad-darar na daga wata cuta yawa misalin kenan kana tsoron wani abu zai cutar da kai au au kaufu diya shay'in nafisin ko tsoron tozartan wani abu mai daraja an baka gadin wani kaya ga su a fili kuma masu daraja kaya ne na duki aka ce ka zauna ka kula da su sai ladan ya ce hayya ala sala kawai sai kai alaka ta babunka aka zo aka sace kaya sai ka biya ka ce ai ni sallah na tafi kuma an baka gadi a'a ba za ka tafi ba dole ka bari sai mai karban ka ya zo sannan ka tafi sallah to anan koda ka bar jami saboda kula da wata dukiya mai daraja da aka baka kulawa da ita babu laifi an gane wannan ko ko kuma ko wanda ya ci tafarnuwa kwarai ko ya ci tafarnuwa ko danyar albasa ko ta zargade bakinsa yana wari to shi ma bai halatta ya rojen bi ba manzo Allah ya ce man akala sauma awal basala falyatazir masjidana duk wanda ya ci tafarnuwa ko danyar albasa to ya ware daga masallacinmu kar ya shigo masallaci saboda cutar da mutane bai halatta ka shigo ka cutar da mutane ba yanzu wani turare ma bai iya zaɓa ba ka ji turare gun ba daɗi karas shi wani irin hanci ne da shi ya saya wallahi wani yana shigowa musamman irin an rufe wundunan nan sai hankali wani amai ma zai bai halatta ba irin wannan ko mutum ya yi sana'arsa na soya kifi ko ya yi sana'arsa na fawa ya shigo da kayan da ƙarni duk yadda an mutane wallahi duk bai halatta ba bai halatta ba wannan ka je kai wanka ka cire kayanka na sana'a ka zo cikin jama'a ko za ka rasa jami'i kar ka zo jami'in sai ka je ka ja da jikinka ko tsoron tsoron asarar rai ko a ce rayuwar wani za ta salwanta in ka tafi jami'i rayuwar wani za ta shiga hatsari in ka tafi jami'i ko kamar likita a ɗakin tiyata ya ɓarke cikin wani sai aka ce hayya halar sala haka ba zai tafi sallah ba ko dole ya jira sai ya gama abin da ya dace a marar lafiyar nan sannan daga ba je ya sallah to duka waɗannan uzuri ne da ya kamata mu kiyaye yana halatta ko baka je jam'i ba baka yi laifi ba ko ka kana da marar lafiya kana kula da shi kai lafiyan ka kalau shi kuma kana kula da shi ta yadda in ka tafi zai galabaita to ka zauna ka jira shi ka zauna har sai an san wanda zai kula da shi sai ka tafi wannan duka babu laifi an gane ko al'imamatu limanci al'imamatu hiyar tibatu salatil mutammi bi imamihi limanci shine wato ɗauruwan sallar mai koyi da limaminsa alaƙa da take ƙulluwa tsakanin sallar liman da wanda yake koyi da shi shi yake cewa limanci wa haƙƙun nasu bil imamati ajwaduhum qira'atan wa fiqhan mafi cancantar mutane da limanci shine wanda yafi kyautata karatu ajwaduhum qira'atan wanda yafi kyautata karatu na Qur'ani yanzu ana maganan wa yafi dacewa ya zama limami wanda yafi kyautata karatun Qur'ani wa fiqhan kuma yafi fahimtar fiqhu ya san hukunce hukunce na addini musamman sallah ya san farillai sunnoni mustahabbai ya san matsalan ƙabli da ba'adi ga ƙur'ani kuma ga sanin fiƙahu to shi fi dacewa a sa limani ƙasa kwana za ka samu shi ya ƙur'anin zalla iya hadda amma bai iya littafa ba ko ana samu wani ma'alaran ma ne gwani ne a ƙur'ani amma da za ka zo mada a halari ka ce ya riga ta malam a ɗora mana da ce shi ma bai iya ba to wannan bai dace zama liman ba banda ƙur'ani dole sai mutum ya san hukunce-hukunce na sallah yawwa sun mal'alamu bis sunna sannan wanda ya fi sani ilimi game da hadisi misali za a naɗa mutane ne limamai don sikirin ake yin zaba da limanci sai aka samu wannan sun yi daidai a yanayin iya karatun ƙur'ani da hadda sun yi daidai a fiƙo to sai a duba wanda ya fi ilimin sunna ma'ana hadisi a duba wanda ya fi sanin hadisai to shi za a ba wa limanci sun mal'asbaku hijiratan sannan a duba wanda ya riga hijira hijira daga garin kafirci zuwa garin musulunci musamman a wancan zamanin manzala salama wanda ya riga wani hijira to shi ma ana gabatar da shi a limanci sama da wanda ya zo daga baya amma mu yanzu ya ba mu da wannan ka'idar ko duk ba hijira muka yi ba ko hijira muka yi kakanin kakaninmu da suka zo daga can katagun mai kaba ma ai sun kare yanzu ba mu su ko dai ka ce ai kakansa ne suka taho amma mu kan du ana aka wana naka ba wanda zai ce ya riga ka zuwa dan an riga dan ya riga ka zuwa duniya ko nan ba hijira riga ka ba yawa amma hijira a ce an baro garin kafirci an dawo gari na musulunci to wanda ya riga dawowa shi ake fara gabatarwa a limanci sama da wanda ya zo daga baya summal aqdamu islaman sannan wanda ya riga musulunta kaga wannan ka'idar ma duk mu anan ba za ta yake ba ba wanda zai ce ya riga ka musulunta ko akwai sai dai ya ce ya bi ka shekaru ko yawo saboda mu duk Allah mana wannan bayar wallahi Allah mana ni'ima fa a zamanin sabai ba zai ka samu gida guda mutum ɗaya ne musulmi duk sauran uwansa kafirai ne kuma ya zai haka Allah ya hukunta kaga mutum shine kawai yayin musulunci iyayensa ba su yi ba yayinsa ba su yi ba mu nan duk haka muka tashi muka gan mu a musulunci sai mu gode wa Allah to a wancan zamani sai a duba wanda ya riga musulunta a gabatar da shi sama da wanda ya musulunta daga baya summal akbaru sinnan sannan wanda ya fi shekaru anan zai aiki ko ko za ta aiki ba to anan ana duba shekaru a limanci ga limamai nan mutum biyu za a nada kowa ya iya karatun qur'ani sun zo daidai a fiqhu sun zo daidai a hadisi ya kasance ya faɗe shekaru to sai a ɗauki wanda ya fi shekarun me yake mun sa mai shekaru na'am ya fi sanin ya kamata zai fi dattaku zai fi nutsuwa domin hankali yana tafiya da shekaru da nutsuwa da sanin ya kamata ko ba komai mai shekaru ba zai jojin kusalla da yar kankanuwar riga shed haka babu hula ba ko zai zo kaga alaman cikar hankali shekaru yana nunawa duk wani abu da zai nuna yaranta shi ba zai yi ba ba za gan shi a anguwa na ta shirme ba kuma a ce ya shi ne limamin ku dan ya iya kira'a duk iya kira'a san da yana shiriri ta ku aje shi ku ɗauko wanda ya fi shekaru ku saka shi liman babban mutum ne bai kamata a ce wani ana ce ma'alaran ma kana matashi ka zo a ganka kana ta shiriri ta kai ne budurwa can hira can kai ne ƙwallo kai ne waye kuma kai ne liman a'a so ake liman ya zama kammalalle duk abin da zai zama da kima baya yi kai fa jagoran al'umma ne ba kuma ya zaka kana yin wasu abubuwa na shirme to shi yasa ake son a duba mai shekaru a duba mai shekaru dattijo mai shekaru a bashi limanci inda yana da karatun da zai yi sallah wani ko bai nuna ce wai ba a sa yaro ko matashi limami ba ya halatta amma in aka samu ga yaro ga babba to babba ake bawa in ya so a bawa shi yaron ya zama mataimakinsa in wancan babban liman baya nan sai shi ya ja sallah da haka shekaru suna da muhimmanci a musulunci shi yasa duk wanda ya girme ka ya cancanta ka girmama shi kuma ba maganan wai limanci bane duk wanda ya girme ka ya baka shekara ko shekara ɗaya ne ya fi ka wannan tarbiya ne mai kyau ko shi yasa a gidaje za ga ba a ma faɗan sunan wada ban san yanzu ba da zamani ya tafi yau amma da aka samu yayanka ko wata hudu ya baka sai ka ji kana yayewa ne ba a ma faɗan suna sosai saboda ladabi to haka ko ba gidan kuɗi ba wanda ya girme ka ka ba shi girmansa musamman wanda ya furfura domin ita furfura ma falala ne manzo Allah ya bayani akan furfura yace yana daga cikin girmama addinin Allah girmama abokin furfura ko musulmi duk wanda aka ce ma musulmi ne har yayi shekaru yayi furfura to karkare na shi an gane wannan ko shi yasa furfura ba a san ma boye ta ka batta kawai lokacin ta yayi kasuwanci ta ba kansu wahala a jegun mai aski ana shafa wani bakin abu to me ko ka shafa za ta fito ka kare shafa shafa ran da baka shafa ba za a gani to amma idan da ja ne da lalle ba laifi ka sa jan kala kai wa gemun ka kunshi ko saji wannan ya halatta amma furfura tana da falala mai furfura na da daraja a musulunci ana so a girmama shi yace fa'inist tawa ya fi jami'i ma sabaka idan limaman da za a tsayar suka daidaita a duk abin da ya gabata duk ma'aune da za a gwada a tantance suka zama daidai shekarunsu ma ɗaya karatunsu ya zo ɗaya ƙur'aninsu ɗaya sanin hadisi ɗaya shekaru ma ɗaya to ya za a samu limami yanzu mala ya ce ƙuri'a bayyana ma sai ya yi ƙuri'a tsakaninsu yanzu zaɓe za a yanzu a sa limami limanci ba ƙarfi aiki ba ne ba sai ya ƙuri'a su wane ne suke son wane zama liman ɗaya biyu uku a lissafa suwa suke son wane in wanda suka fi yawa sai a ce to wane kai ne kai ne limami sai a yi ƙuri'a abu salo da za a tantance wane ne ya fi karɓuwa don yana cin abin da shari'a ba ta so ma ka riƙa yi wa mutane limanci ba sa so bai halatta ba bai halatta ba shari'a a ce kai ne liman ko ba a son kai limanci ka cusa kanka dole sai ka kaza ku irin wani mutanen ku shi duk inda ya je so yake a ganshi a gaba to wannan ba a so ya zama kana jan mutane ba sa so a a bari su sa wanda suke so ba a son haka to idan har ya zama da sun daidaita a komai sai ya ƙuri'a tsakanin su a tantance ta hanyar ƙuri'a faman galaba fi ha qaddima duk wanda ya galba ya samu rinjaye sai a nada shi da imani kama galibi mu irin masallatan mu nan ba cika samun ma takarar ba ko wani zamun takara wani wasu an ja shi yana nifa ina da uzuri in ka gana takara sai irin manyan masallatan nan wanda ake dan samun tallafi ko amma irin wannan masallatai na jama'a ba a wani takara to idan har ya zama na za a yin sai a duba a tantance dai wane ne ya dace ya zama limami to me yasa a can ake takara nan ba a yi yawar can ana ba da tallafi ko na ko ba bayarwa wato yana da kyau duk mutumin da aka sa shi hidiman ɗawaidin addini al'umma ta rika tallafa masa mu hikiman da ba ma tunawa kenan saboda sallah biyar din nan ba karan aiki bane ba ko shagon sa yana nesa gun aikin sa zai hawo ya taho kuka san me rike muku masallaci to ya kamata kuna lura in me karamin karfi ne albashi ma ko aliman da ladan ya kamata haka ne shi yasa ba sa rafkan waye ko shi yasa ba sa rafkan maganar gaskiya ne to in ba Najeriya ba fi sabilillah ina ne za a gina masallacin miliyan 150 amma da mai yana gidan haya ba haka ake bayan yanzu sai ga masallaci kinkirarre miliyan 100 an gina amma da mai yana can wani lungu gidan haya sai ya taho ya zo sallah ai ba wa ba wa limanci ba a daraja limanci ba ina laifin ko gidan miliyan uku a kara ta gefe a gina a ce to wannan naka ne liman ai kaga zai zo sallah da wuri ko a ce ga gidan ga masallaci ga gidansa to amma ba a cika damuwa da lamarin su masu jagoranci ya kamata duk da wani ya ka saka mutum yana muku na addini to ku rika lura kuma ba ce biya ba dan ba kai saka biya mutum ba amma dan abin da zai rage masa dawainiyan musamman limamin sallah biyar ko ladanin sallah biyar yana da kyau a lura da haka to shi sa ake guduwa irin wannan masallata amma in wancan ne ga ana ta harbin kafa za a yi ko har kama kafa ake yi ana neman alhaji ya baka limanci kana neman wani abokinsa ya kai ka amma ga nan ana so ka zo kai kaki zuwa kuma kana da karatu kamata mu yi haƙuri mu yi abu don Allah ko ko ba za a baka ba dai ya zama kayi don Allah kuma Allah zai baka lada to da haka dai a iya yin ƙuri'a saboda limanci aiki ne babba kar a ce kowane ne zai wuce ya sallah ba daidai ba ne ba dole a tantance wane ne ya dace ya zama liman wa sahibul baiti haqqu bil imamati min ghairihi mai gida shine bi cancanta da limanci akan waninsa mai gida yanzu gidanka aka zo bakunta sai lokacin sallah yayi to kai ne limami kai ne liman a musulunci ba a san shishigi ka zo gidan mutum za ya sallah kuma ka wuce gaba ai ba gidanka bane yanzu shine shugaba shi yasa ko bakunta ka zo gidan mutum ba za ka haye kujera a falo ka zauna ba a'a kana salama tsayawa za ka yi sai ya ce ma bismillah ya nuna makon zama sai ka zauna wannan ka'ida ne in abinci aka ba za ka yi wuka buɗe ba sai ka jira sai an ma izini ko? sai an maka izini ko an zuba ma kowa ce bismillah sai ka wannan wannan duka yana nuna shi mai gida na da iko akan gidansa kamar yadda ba za ka shigo gidan ba izini ba to haka in aka ma izinin ma ka shigo sai ka jira sai ka jira tukuna an gane wannan ko to mai gida shi fi cancanta da limanci akan wanda ba shi ne mai gidan ba to idan kuma gidan haya ne fa idan gidan haya ne kai ne ka gina gida ka ba da haya gidan mallakar ka ne amma yanzu dan haya ne a gidan sai ka je ziyara ko je waya za a duba wani abu sai lokacin sallah ya za a yi sallah wa ya kamata ya zama liman na haka ne yanzu shi da yake haya gidansa ne a hukunce na shari'a in ka ba mutum hayar gida gidansa ne ba zai taɓa yiwa ka zo ka kutsa kai ka shiga gidan ba izininsa ba don gadarar gidanka ne bai halatta ba walla bai halatta ba sai ka gaya masa ina neman izininka za mu shiga mu duba abu kaza shari'a tana ba wa ɗan adam daraja amma na sai musamman irin an sa gida a kasuwan nan wani na haya ba a adalci wani ba haya nan ma yaka ji an zo ana nemo wai za a shiga a duba gida a'a a gaya masa ya zama yana nan za a zo a duba gida ba daidai bane ba dan ka ba mutum haya yana da hakki yanzu shi ke da mallakar hakkin gida a wannan lokaci nasa ne wani ba zai shiga zai da izinin sa to haka idan kuka zo ba kunta gidan naka ne kuma yana haya shi ne limami kai yanzu bin sallah za ka yi an gane wannan ko? yawwa wa kadhalika imamul masjidin ratibi haka nan limamin masallaci ratibi limami ratibi wa limami ratibi cikakken liman na ɗaɗɗe wanda aka zaɓa muka ambata a baya limami cikakken liman mai jan sallah biyar wanda aka naɗa aka ayyana matsayin liman to shine limami ratibi ba a wani bai wucewa ja sallah sai an tabbatar wannan limamin baya nan da haka shi limami ratibi babban mutum ne a masallaci ba a shiga sallah ba a karambani ko da na'ibi ba zai shiga ba sai an tabbatar shi wannan limami na farko ratibi baya nan shi yasa halatta a jira shi ma an bai fito ba a ba shi lokaci a gani ba zai kawai an ce karfe ɗaya ne sallah ɗaya tana yi dot ai bai iso ba da Allah ya mana sallah wallahi kuskure ne wannan ya saba ma sunna kwata kwata ana masa uzuri a jira shi dan wani uzuri makusanci a jira shi minti uku minti biyar ana jiransa in bai iso ba ko ku dama sallolin an sani baya yi a anguwar an san yana wani waje na sana'arsa baya nan to nan a iya sawa a yi sallah amma in dai ana tsammanin zai zo wallahi bai halatta a shiga sallah ba sai an jira ya zo kuskure ne wannan yawa ga mutane ba su da hakuri dan jiran minti biyu wani ba zai yi ba to limami ratibi shi ma ana masa yana da haƙƙi a wajen limanci shi ne da haƙƙi a wannan gurin a sa wani ya tamka ana nema a ƙwace mar haƙƙinsa ne wannan ba daidai ba ne ba shi fa limami ratibi ko shi ɗaya ya sallah to ya tsaya madadin jam'i yanzu da za a bi a kira sallah a masallaci ba wanda ya zo sai shi limami ratibi ya sallah shi ɗaya to ya tsaya a madadin jama'a ne kamar an yi jam'i ne a masallaci shi kaɗai kuma ya sallah kamar an yi jam'i ne cikakke saboda dama a ce masaba ta malikiya makaruhi ne duk masallacin da yake akwai limami ratibi makaruhi ne a yi jam'i guda biyu jam'i guda biyu a yi jam'i limami ratibi ya idar wani ma ya shigo ya ja sallah wannan makaruhi ne makaruhi ne dama dama idan haraba za a yi sai a koma can gefe ku yi naku amma za ku shigo yanda ya sallah ku karata da wata ba in limami ratibi ya yi sallah shi kadai mai risala ya ce wal imamun ratibu in salla wahadahu kama makamal jama'a limami ratibi inda zai salla shi ɗaya a masallacin to ya tsaya madadin jam'i gaba da ka ba a wa limami ratibi shishigi a masallacinsa shi yasa masallatan dattawa na da sai kaga ai ta jira ko wallahi da har gida ake to har gida za a bi sawu a duba malam fa lafiya sai an jira kafin a yi sallah ko? Bari mu gama lokacin ya kusa ajiye tambaya. Wasu shi wannan limamin ratibin fa ko an yi bako a masallacin babban malami ya zo har yanzu matsayin limamin ratibin na yana nan. Ba za ce tun daga shek ya zo a ce a kai liman ya kuri, ka ta mala a wuce a'a har yanzu shi ne liman. Shi limamin ratibin. yawwa in shi ne ya ga ya girmama bakon da ya ce malam wuce ka mana sallah to ya halatta in mai gida ne ma ya girmama ka ka zo bakon ta ce malam ja mu sallah kai ne mai gida ha malam to ai kuma ku ne malaman mu to nan ma halatta kai duk irin malamin da ya zo bakon ta masallacin ku limamin ku ne liman komai ilimin sa yanzu da Sheikh Abdullahi Balalau zai zo ziyara rabon kasa ya zo sallah nan to a ka'idan shari'a bai halatta ya wuce ba sai in limami ratib ya ce gawa ta malam wuce ka ja musalla sannan ya wuce da haka limami ratibi babban mutum ne was sultanu haqqu bil imamati sarki shi cancanta da limanci sarki a limancin gari sarki ne fi cancanta da malimamin gari gaba daya ya ja juma'a ya ja idi yayi sallar roƙon ruwa sallar kusufi duk abin da yake na limanci ne sarkin gari da ya fi cancanta yayi shi yasa sarakunan da malamai ne ko ba san ne yanzu ba ne yanzu ka yawanci yan boko ne ko a ne yanzu mafi yawanci yan boko ne ana samun malama amma dai ba su da yawa na a bayansa akwai malaman akwai malaman to limami sarki shi ya fi cancanta da limanci ya ja juma'a ya ja idi ya yi kutuba duk abin da za a shi ne liman wato daga bani aka raba sarauta da malinta fa amma duka sarakunan shehun nan da ka gani malamai ne sai sun sha karatu sun koshi sai a tura ka sarauta a baka tuta shi yasa ake mulki na dattako ko min gairi sama da wani sa limami sarki shi ya fi cancanta da limanci ko sallar janaza ne a ƙa'ida ko sallar gawa ne aka ce yau ga wani mutum ya rasu kuma akwai sarki a garin shi yake da iko in shi ne mai yin sallah ya fi kowa cancanta ko dangin mamacin ba sa so shi ya fi cancanta ya ja sallah Allah ji kan ado bayero a da in za a buɗe masallacin jimma a kano shi yake zuwa ya sallah shi yake limancin sallah na farko ya kuɗuwa kuma ya ja sallah kuma ka tsarin yake dama ko kai sarki ka je ko ka tura wakili ka ba da izini a yi wani haka tsarin shari'a yake wannan tsarin mulkin nan musulunci ya koyar da ai biyayya a sarauta da mulki in dai ba saban Allah ba ne an gane wannan ko hatta wa in kana gairu aqra minhu wa a'lamu koda ko wani nasa ya fi shi ilimi kuma ya fi shi sani koda a ce a garin akwai wanda ya fi sarkin garin ilimi amma sarkin da shi ya kamata ya zama lema inda yana da karatun da zai yi sallah koda ko wanda ya fi shi ilimi wallahu alam to anan zamu takaita abinda muka kanta daidai Allah ba mu lada kuskure muna roƙon Allah ya mana afwa wa ku da alhamdulillah bil alamin bara kira sallah yawa